أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi tsakankanin magariba da lesha a nan masjidin sabilin huda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adab al-mufrad na wani malami abi abdullahi muhammadu bin isma'il mai rasuwa hijirata da shekara 256 yau muna ranai lahadi 20 da na 20 da na ga rabiu sani 20 24 ga watan rabiu sani shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shidda da fatan allah ya mana mafaka a su abin da za mu karanta a wancan satin sati wanda na ƙarshen karatu mun kare babi mun kare babi na dari uku da arba'in mun kare babi na dari uku da arba'in wanda babun gina'i wallahawi mun zo ƙarshen baba yanzu za mu tashi babi na 341 babin na 341 ruwaya ta 789 za mu tashi babi na 341 babi tuwatan kare daya ko ruwaya kuma satsa katurbanar ruwaya ta 700 da tamanin a da tara da babu na ɗari uku da arba'in da ɗaya ruwa ya zama tashi ta ɗari bakwai da tamanin da tara haka ne? to masu ta a hannaka ne ko? to sai ci قال حدثنا عبد الله بن أبي أسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيره قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت بن مسعود يقول إنكم في زمان كثير كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قاعد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه وكثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه الحوى فيه قاعد للعمل اعملوا أن حسن اعلموا أن حسن الحدي في آخر الزمان خير من بعض العمل
wannan ruwa da zama karanta ta 789 ruwa ya ce baitin ta zo a nan imam malik dan anis ya hudu ta amwada a ruwa ya yahya bin sa'id al-ansari ita wannan ruwaya mawquf ce ta abdullahi dan mas'ud ruwaya ce mawqufa ta abdullahi dan mas'ud amma dai abinda abdullahi dan mas'ud din ya faɗi malamai suka ce yana da hukumin rafa'i yana da hukumin magana ce wadda ta zo da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon abin da ya waɗanda abubuwa ne na gaibi shi kuma sahabi irin su abdullahi dan mas'ud ba za su waɗa abubuwa ba irin wannan ba su janyo shi ba su ji shi ba da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sadiqul masduq ko da yake kuma ruwaye ta zo hallo daga wani bangare marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama amma dai a ruwaye ita nan da ta zo ta muwadda ruwaye da nan ta zo ta adabul mufrad da kuma wadda ta zo a muwaɗa na imam malik ɗan anis dukkan ta ta tsaya akan makufu ne na abdullahi ɗan mas'ud to mu je hadisi ya ce hadasana abdullahi bin aswad قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن الحصير قال حدثنا زيد بن وهب shi wannan zaid bin wahab tabi'i ne yana daga cikin manyan tabi'ai waɗanda suka ɗauko karatu gurin suka jiyo hadisai da suka jiyo kuma karatu gurin abdullahi dan mas'ud shi wannan zaid bin wahab nan tabi'in nan college sami'tu ibn mas'ud yaqul naji dan mas'ud yana cewa dan mas'ud shine wa abdullahi dan mas'ud yana cewa abdullahi dan mas'ud yana cewa innakum fi zamanin ku kuna cikin wani zamani innakum fi zamanin ku kuna cikin wani zamani kamar zai sawwara ma zamanin da ake ciki na wancan lokacin da yake magana da kuma zamanin da zai zo bayan karnin da ya faɗi wannan magana shine ne ce ma innakum fi zamanin ku kuna cikin wani zamani wannan zamanin da kuke ciki kasirun fuka uku masu gane addinin suna da yawa fuka kalmatar fikihi tana zawa bi ma'ana alfaham ganewa kenan da yake ma kasira fuka uku masu ganewa suna da yawa kuna cikin wani zamani wanda masu gane addini suna da yawa sai kuma yace kalilun hudu ba uku amma dai masu hudu ba kaɗan ne hudu ba kenan masu lakta masu wa'azi kaɗan ne kuma wannan zamanin da ya ci gaba da cewa ce kasirun muduhu masu kyauta masu badawa sadaka da sauran abubuwa suna da yawa kakai kalilun su alahu masu tambaya kaɗan ne kasirun muduhu ko masu badawai yawa al'amalu fihi aiki a cikin wannan zamanin ƙa'idun dilhawa aiki shi yake jagoranta son rai ko kuma aiki shi yake jagoranta son zuciya to ya baki nan kenan wannan zamani ya fi siffanta mai ce muna iya cewa wannan shi tabi kuna cikin wani zamani ga zamani ya siffanta shi ya nisfa zamanin kasir fuka ha'u kenan fuka ha'u muka ce masu masu gane addinin suna da ni tiyawa kuma ha kalilu kudu ba uku masu kudu ba kenan masu lakta masu wa'azi masu nasiya kalil kaɗan to kalilu su'alu masu tambaya a ba su sadaka ko kyauta ko wani abuwa kalilun kaɗan ne kasirun kuma masu ba da yawa al'amalu fihi aiki a cikin wannan zamanin da ya siffanta ƙa'idun shi yake jagorantar sarrai kenan aiki ne gaba su kwana sarrai baya kenan aiki shi yake jagorantar sarrai kenan aiki ya ture sarrai ɗan masu ya ce wa wannan tabi kuna cikin wannan zamanin bayan wannan dan mas'udi sai ya ce wasaya a filin ba'adukum da sanni zai zo bayan wasaya fi da sanni zai zo bayan zamanu wani zamani hallo zai zo baya shi wannan zamani da zai zo baya artisin wancan ne shi wannan wanda zai zo kalilun fuka ha'uhu masu ganewa kaɗan ne masu gane addinin kaɗan ne kasirun hudu ba uku masu hudu ba masu lakta tiyawa ne masu wazi kasirun su'alu masu tambaya diyawa ne kalilun hudu ko masu badawai kaɗan alhawa son rai son zuciya ƙa'idun lil'amal shi yake jagoranta aiki aka su wancan shi zamanin wancan na farko aiki shi yake jagoranta son zuciya shi kuma da zamani na biyu son rai shi ke jagorantar aiki ilam ku sani annal hasnul hadai cewa dai me hasanul hadai hanya rayu hanya ta kwarai fi akhir zaman a cikin ƙarshen zamani khairun shi yafi alheri min ba'adil amal daga shashen wani aiki da mutum zai na ibada fasar ƙashin baki sai mu zo shayin hadisi sai dai mu tsallake wani abu da muka tsallake tarjama babu tarjama babu ba mu kanta tarjama babu ya suna tarjama babu babun hadayi wa samti hadayi wasamtil hasan ma wa na kalmatul hadayi
shari'a hadayi kenan tana ɗaukan shiriya tana ɗaukan tsarika tana ɗaukan shiriya ko tana ɗaukan hanya kenan ka ce hadayi mai zaka fasarta hadayi kenan ayin karura mafi yawan kudu ba zaga ana cewa ina ahsanul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan dan mas'ud ma duk kudu ba da zai sai wannan inna ahsanul hadayi hadayi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan da yace ma babun hadayi yana ne hadayi me kenan muka ce hanyar alhamma wannan hadayi at-tariqo to me zabi zaka fasata hadayi shiriya ko kuma hanyar rayuwa to wasumtil hasan me sumti as-samti me samti samti shi ma husnul hay'a ko kuma dariqa yana ce sumti kenan kwaikwaye magabata ko kuma salan magabata kamar sallan da magabata suka wuce mutum ya bi shi kenan salan mutanen kwarai ai da kwai salon da mutu a ce kamar yanzu amina cewa ai mun mun wani na bin salon wani kene na kwaikwaye wani idan muka ce wani na bin salon magabata kene na kwaikwaye aikin magabata kenan me zaka fasarta hadai wasamtul hasan kenan me zaka fasarta shi zaben hanyar rayuwa da salon mutane ke kenan babanan yana koya mumu hanyar kwarai da salon mutanen kirki babun hadayi babu mai karantar da mu hanyar kwarai da salon mutanen kirki hanyar kwarai da salon mutanen kirki to sai kamun wannan hadisin kenan wannan hadisi maquf ruwayan ta Abdullahi dan Mas'ud ya rawa mun zamani ya rawa mun zamani nawa gida biyu yace zamani na farko yake zamani na farko yace masu fahimta suna da suna da yawa masu wazi da hudu ba da latta kaɗan ne masu tambaya suna masu tambaya a masu tambaya alama diba ne zamanin harko zaka zana zamanin harko da ya faɗi yace lokacin da yake gaya tabi yace kuna cikin wani zamani wannan zamanin da kuke ciki masu gane addini suna da yawa masu lakta da wa'azi da nasiha kaɗan masu tambaya 'yan kaɗan masu badawa da yawa aiki a wannan zamanin shi yake jagoranta son rai sai ce kuma wani zamani zai zo bayan wannan shi kuma zamanin da zai zo bayan wannan zamanin da muke ciki mine ne shi ƙalilin fuka ha'u masu gane addinin kaɗan ne kasirin kuɗi ba'u masu wa'azin jiyawa ne masu tambaya kasiru su'alu masu tambaya diyawa ne kalilin mudu masu badawai kaɗan alhawa fihi son rai a cikin wannan zamanin na biyu shi yake jagorantai aiki kina ya raba ma zamani nawa gida biyu to kan mu je shari sai mu koma ruwaye da ta zo cikin muwaɗa wannan hadisi muka ci hadisi ya zo a nan muwaɗa min shi a nan a kitabu salati hadisi ya zo a kitabu salat shi ne hadisi na 420 a kitabu salati mishan yana a cikin kitabu salati ruwaya sai ta zo daga ruwaye wannan yahya dan sa'id al-ansari sai anan ruwaya mu da yake cewa anna abdullahi ibn mas'ud qala li insani abdullahi dan mas'ud ya ce wa wani mutum yace mai ni innaka fi zamanin kai kana cikin wani zamani kasirun fuqaha'uhu masu gane addinin suna da yawa qalilul qurra'uhu masu karanta alqur'ani kalilul qura'u masu karanta alqur'ani kadan ne tuhfazu fihi hududillah tuhfazu fihi hududul qur'an suna kiyaye dokokin alqur'ani shi zaman na farko suna kiyaye dokokin alqur'ani wa tudayyi hurufuhu amma dai suna toye harfan qur'ani kenan suna karantawa da kuskure ma eh ko da baka kenan shine wa tudayyi hurufuhu suna toye doko wannan harfan qur'ani sai ce kalilun man yas'al a wannan zamanin masu tambaya ɗan kaɗan ne kasirun man yuɗa ko masu badawa da yawa ne ya ilu na fihi sallata suna tsawaita sallah shi wannan zamanin na farko ya ilu na fihi sallata suna tsawaita sallah wa ya kasuruna al-khidba amma dai suna gajarta khudba yubduna a'malahum qabla ahwa'ihim suna gabatar da aikin ayyukansu kafin son zuciyarsu suna gabatar da ayyukansu kafin son zuciyarsu wa sayati alan nasi zamanu kuma wani zamani zai zo wa mutane qalilun fuqaha'uhu masu gane addinin qalilun fuqaha'u masu gane addinin kadan kasirun qura'uhu masu karanta alqur'ani su hadace shi diyawa ya hafazu fi huruful qur'an kuma ana kiyaye harfofin alqur'ani sosai ana karanta shi da tajwid amma dai wataddi'u hududuhu ana toye iya wannan dokokin na alqur'ani kasirun man yas'al a wannan zamanin kuma yawa ne masu tambaya ko masu bada kenan nan dan masudi mu ya rawa mu zamani biyu kenan ya ga mu wancan zamani na farko kuma ya ga mu zamani na da zai zo baya to mu ɗauki zamani na harko ya ce mai zamani na harko masu gane addini suna da yawa kuma fa masu lakta da wa'azi da nasiha 'yan kaɗan ne masu cewa a basu masu cewa a basu 'yan kaɗan ne masu badawai suna da yawa a wancan zamanin kuma a ruwaye maɗa ai suna a'a wajen ƙur'ani mahaddatan ƙur'ani kaɗa ƙalilin ƙura'u mahaddatan ƙur'ani kaɗan ne suna tozartar da karatun amma da suna kiyaye dokoki su wacce zamanin suna tozartar da suna toye toji suna toye ba tozartawa ba suna toyewa suna toyewa ne toyewa kenan ba su ba hurfin ƙura'anin haƙi amma duk da wani kuma suna tsaye to me ke ne ba suna tozartawa ba suna toyewa suna toye harfan alƙura'ani amma dai suna kiyaye dokokin shi wajen harfan alƙura'anin sukan toyewa kenan suke karantawa ko ba ta jawidi ko kuma ba ba su san wani harafin ba amma da duk da wannan sun yi kiyaye dokokin shi sai zamanin na biyu kuma mu je na farkon dai in ka doka kenan ya kusa sama zamanin tabi'ai da zamanin magabata ai haka ne tunda a zamanin magabata da ya ce ma nan na farko kasirun kasirun fuqaha'u masu gane addini suna da yawa kenan kowa san addini tunda kowa ya gane addini kuma ya rike addini yana aiki da addini ina za a tsaya a yi talakta ina za a tsaya a yi ta wa'azi ina za a tsaya a yi ta kaza kaza ina da wani ce ma a wannan zamanin na farko masu gane addinin da yawa ne amma dai masu lakta masu wa'azi masu nasiya me ɗan kaɗan ne me yasa suka zonto ɗan kaɗan saboda kowa ya kiyaye dokokin allah ba sai an gaya wa kai ma ka kiyaye ba sai an ce ba qala Allahu qala rasul kai ma ka kiyaye da wannan masu lakta masu huduba masu wazi kadan ne sai yace kuma a ruwa mu wada menene qalil qura'uhu mahaddata makaranta qur'ani ɗan kadan ne to fazu to fazu fi hudud suna kiyaye dokokin na alqur'ani in aya biyar suka sani sai sun yi aiki da ita in ɗaya suka sani sai su yi aiki da ta daga an ce musu Allah ya ce ko da ba su karanta gudun ba sai sun kiyaye wannan dokai amma dai wato dai yau hurufa suna tsoyi haƙƙin harfin qur'ani eh duk ba ai wani gunna da wanda jawidi izhari iklami duk su ba bu shi amma dai suna su zaka ga suna toye mi karatun a wannan zamanin masu tambaya kaɗan ne masu badawa yawa ne sai ce ya iluna fihi salata suna awaita sallah waya su nuna hudba sai su yi hudba takaitatta kamar su magabata in an tashi hudban nan inna alhamdulillah inna da liman zai ta wajen minti biyu zai ma kawai tashi ya sallah ta yi sau me yasa saboda kowa yake yi dokokin Allah kenan su tashi hudu su magabata mu yanzu ai aks din wannan ne yanzu liman sai awa guda yana hudu ba yana ka ayi sata ka ayi kaza ka ayi kaza yana bisa bambari yana ka ayi sata wani ya sace takalmi yanzu ai haka ne eh yana ka ayi sata yana hudu ba yana asariq wa sariqatin yana ja amma dai wani ya yake aljihu a cikin masallaci eh eh ko a saudiya ba karshe dai ka san karshen tika tika tik gindin ka'aba ne ko to a ta maza ga an yi wani to kenan kaga kenan kaga can yace suna tsawaita sallah amma da suna gajarta hudu ba kenan an zo hudu ba kawai kalla wa dalla ne za a yi da ayyuhan nas ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza minti uku ta kare sai a tashi a yi dogo sallah to mu koyi awa guda duk wani hadisi yi masa ya kai shi yayi ta yayi ta kuwa yayi ta ihu ya shiga daga nan ya huta daga nan kenan shi ne timami su wancan zamanin suka tsawaita sallah amma dai suka takaita hudu ba maimakin mu kuma zamanin mu yanzu mukan tsawaita muka tsawaita hudu ba mukan gajarta sallah duka minti nawa ake sallah minti bai da yawa hudu ba ba kakarar wani ya yi awa guda ma eh duk sati duk wani abu na makarimin a halaki da wani mai kullum sai an kashi amma dai tana huta ko jama'a suna huta annan ma sun manci abu me yasa saboda ba kiyaye kenan shi bambancin wancan zamanin da wannan zamanin su wancan zamanin sun yi kiyaye dokokin da ke cikin ƙur'ani fiye da tajawidin ƙur'ani maimakin mu yanzu kuma daga kaja wani izhari ko idigami ko menene wani yaro karmi zai ce ma nan kaza zaka yi ba kaza ne ba an haddace qur'ani kowa ya haddace amma da kiyaye kuka wa babu ke da shi da ce shi wancan zamanin suke toyi harfan qur'ani suke toyi harfan qur'ani kenan suke toyi harfan qur'ani amma dai suna kiyaye dokokin shi to mu kuma wannan zamani ce zamanin da zai zo baya muna kiyaye harfin alkur'ani amma dai kuma muna toye dokokin alkur'ani yanzu yadda ake yadda ake takarori yadda ake musabakoki yadda qur'ani a gidan kowa yara izi 30 izi 40 izi 60 akan yara amma haddata sosai na alkur'ani to ai kakka je ma zamanin tabi'ai da zamanin wani kakannin kakannin ko wanda suka wuce malamin ba su ai ba su babu a wannan lokacin kakka je ma wai can sahabbai a nan karni ma ka ja ko nan ma ka ja ɗan shekaru da suka wuce yanzu inda kake samu shekara hamsin baya ma ka ja ka ja yanzu ka ɗauki aksiyon ka ɗauki zamanin ma yanzu ka ja ɗan shekaru baya da yanzu yanda ake haddace ƙura'ani a yanzu jama'a suke haddacewa da wancan zamaninmu da ya wuce wani zamanin can ba da ya wuce wani yanzu an himi an yi haddace ƙur'ani an himi kiyaye harfin alƙur'ani da tajawidi to kuma to da wancan zamanin da yanzu wani aka yi kiyaye dokokin wani aka yi kiyaye dokokin alƙur'ani eh wani aka yi kiyaye da wancan zamanin wanda ba a yi tajawidin ba ba mahaddatan babu su da kalka samu wanda zai koya ma ƙura'ani ba a haddace shi ba da yanzu yara 'yan sha biyar sha takwas sun haddace yaro ƙarami ya haddace izi talatin wani ɗan sha biyar ya haddace ƙura'anin duka ya san gunna ya san idigami ya san ikilabi komi ya sani da wancan wanda duk ba a san wannan ba wani zamani aka yi kiyaye haƙoƙin hukuncin ƙura'ani eh wata ne to shi ya ɗan masu da ke cewa ya ce suna cikin wani zamani kowa gane addini da ke kowa gane addini ai ba bukata a zo ana talakta ko ina saboda nisa kowa ya gane addini ya san sata haramun yi da mutum haramun kaza haramun zumu- sadar da zumunci kai kula da kaza kai duk wani abu kowa sani duk abin da qur'ani ce kowa sani ya kiyaye kenan sai kasance masu azumi masu rakta kadan ne kenan kan ka tambaya ma an baka ke kasance masu tambaya kadan ne to ke ce zamani zai zo baya zai yi zo wannan zamanin na baya zai kasance masu lakcar dewa ne kowa hudu yake amma dai in an zo ya ce zamanin su can wancan sukan takaita hudu ba kenan hudu ba suke yin ta minti daya biyu sun kare sai su ja sallah doguwa shi kuma zamanin da zai zo baya za a ja hudu ba awa guda a zo sallah a yi ta minti biyar eh in muka auna ai ba sai ta da ai ba mamu wanzu a yaka ne da abin da wuce duk dan ka lura yanzu duk abin da aka ja baya in ka ja baya akan da jahilci ma lokacin ana haddace qur'anin ana kaza ana kaza ana kaza zai ga mutane al'umma sun yi kiyaye dokokin mutane sun yi sadar da zumunci mutane sun yi girmama na gaban su mutane sun yi yin sadaka mutane sun yi girmama wannan hatta tabarruj yanzu yanzu doki tabarruj da ake yi ai yanzu tabarruj da ake yi ai da ana karanta alkur'ani amma ne yanzu mata sun sun karanta bakan nabi biyu tukunna sun karanta yudunina alaihin da mai jalabibi hinna sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to amma dai aika aika da ake a yanzu da aika aika ake da a baya wacce tsayi eh eh aika aika aika da ake a yanzu akan an karanta dokokin tunda ita yanzu wannan ta yi makaranta ta san wa karna bibi tukunna ta san idini na alaihi na miji la bibi hinna wala yudi da zinati hinna wala wala wala duk ta sani ta san kasiyatun ariyatin mumayyilatin duk ta sani ta san usuhunna ka asna mata goti ta sani to man dai ta can baya ai hadisi ma ba sani ba ba a karanta mata ba kawai gaya mata ne aka yi an hana abin amma da ta kiyayewa kenan ta yana yake duniya shi ne dan mas'uli shi ne malamai suka ce ai wani hadisin dan mas'uli bai faɗi ba akan haka kenan umur ne na gaibi kuma haka yi wa kara tun da ka auna duniya kaga haka ne kuma asalin hadisin yadda yake wani namiji ne ya zo gurin abdullahi dan mas'ud ga wata ruwaya wani namiji ne daga ahli yaman sai ya zo gurin abdullahi dan mas'ud da ya zo gurin abdullahi dan mas'ud sai ya ce mai allim ni qur'an dan mas'ud ko ya mini karatun alqur'ani sai abdullahi dan mas'ud ya ce je ka daga baya ka zo in koya ba sai wannan namijin sai ya tafi da ya tafi a hanya sai ya zo ya zauna wata fada haka ta mutane kuma mutum ne na karkara da ya zauna a fada ta mutane mutumin ka na karkara sai ya waɗo wata magana da ya waɗo wata magana sai mutane kamar suka mai dariya a gurin to da suka mai dariya a gurin shi wannan mutum sai ji haushi da ya kuma gurin dan mas'udu sai yake ba dan mas'udu labari yake cewa daga nan zuwa cika koya min alkur'ani kace in komo daga baya ai na je wani majalisi na zamna da na wadi magana sai mutane suka min dariya to sai abdullahi dan mas'udu yake cewa wannan mutumin yace ai yanzu wani wani malami wani zamani yake cewa kowa gane kowa na aiki da addini kenan mafi yawan mutane sun gane addini kuma suna aiki da addini kenan mutu kuma yanzu ba sai an yi wa'azi ba kenan in ka zo kai wani shirme ko kai wani aika-aika kai abin kallo ne ma yanzu wa eh yace dan wanda suka ma dariyar nan saboda duk al'umma suna kiyaye dokokin da alkur'ani practice suke yi ba karatun ba dan wanda suka ma dariya yanzu kowa ya gane addini ne mutane sun gane addini gane addini kenan sun kiyaye dokokin na addini mutane suna kiyaye dokokin addini ne dan wanda yanzu ba a doguwar yace dan wanda ba a doguwar lakta ba sai ai dogo lakta ba kowa sani kowa ya san baki ya san wari ya san halaka ya san haram ba sai ai dogo lakta ba a dogo a cikin hadisin wancan sai Abdullahi dan Mas'ud yake bashi labari yake cewa to wannan amma dai daga ba wani zamani zai zo masu wa'azi za su yawa masu wa'azi za su yawa a cikin wannan zamanin makaranta alqur'ani za su yawa mahaddata za su yawa amma dai qur'anin an san shi an yi kulwa aikin shi daga cikin ne yake bashi labari yake cewa a wannan zamani ne zaka ga mutane suna gina bainaye suna gina gida bainaye a wannan zamani ne zaka ga irashawa ta koma kamar halak a wannan zamani ne zaka ga kiri da kiri ana ba da cin hanci a ku diyaga kaga zamani ya zo ko bai zo ba eh kenan wannan kaga kenan zai gane umurul gaibi ne abdullahi dan mas'ud yahudi mun gane a sake fisa hadisin sai ya ce to ilamu ku sani annal hasanil hadai hanyar rayuwa ta kware ko kuma hanya ta kware fi ahir zaman a ƙarshen zamani kenan yanzu da muke ciki hayrun min ba'dil amal shi yayi alheri daga wani aikin alheri ma kamar yanzu zaman da muke ciki mutum ya zama to yana bin hanya ta kware yayi wani aiki na ibada ma domin aiki na kware kin babu shi kamar qur'ani yanzu karantawa ne ake ban mu aiki da shi yanzu mu auna mu gani da mu da sahabbai da tabi'ai sahabban manzo Allah da mutane ne su a cikin karatu sahabbai da ne su a cikin karatu ne su yi karatu tun da su sahabbai wani ma izihi biyu ne hada ce yaki a kashe shi wani duka hada shi izihi uku ne wani izihi goma ba gaga zotul yamama ba da aka kashe aka je aka an kashe sahabbai hafizan qur'ani aka tada hankali aka ce ai jama'ar qur'ani eh su sahabai wani duka a rayuwar shi har yaje yaje ya mutu duka yi izi uku gare wani bi biyan wani goma wani suratul bakara wani nisa'i wani izi gida haka wasu ke amma dai ne, daga an ce wannan kaza ayar qur'ani ta ce kaza to sami ina ba dana sai aikin da ita to mu kuma wani eh eh zaka ga muna tarerawa muna tarera muna tarera muna tarera amma dai da an haka an haka kai da yare da qur'ani na wata amana ta zo kanka ko wani ungwara ba ko wani kusa ko wani kaza sai Allah ya yi eh ai yanzu ka samu yanzu mutum yanda ka san fatiha haka yake da qur'ani haka yake da aya cikin alqur'ani nan ko barci yake ka daddaba shi duk inda ka ja mai zai ma kuma zai rera ma da gunna da da duk wani kaida ta jami'i zai ma to amma dai aike shi a ɗan ƙaramin abu sai ka rena shi to mu ayin haka a ɗan ƙaramin abu sai ka rena mu gaba da amma dai wajen rera shi da karanta shi da haddasa shi da haddashi duk lahiya da wuri amma dai wajen aikin wa babu kenan qur'ani yanzu illa kamar da suke cewa illa rasul muhuri sai zana su kuma tawa aiki mu yanzu su kuma tawa kan kaga qur'anin ma a wajen wani zagani mu zuwan zinan gidajen mu kuwa ka samu qur'ani daya biyu uku hudu a gidan shi a salura kama qur'ani kana tafiya ma qur'ani a cikin ka so su wacan zamanin su fa a fata ne a kashi a me ake rubuta shi in baka hada cewa ina zaka samu shi eh to amma dai aiki da dokoki da wani abubuwa da shi an huce ku to mu wanzu kaka je ma fa muka ce can zamanin tabi'ai kaka je zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka doko a gari ruwan ma na da in ka ɗauko yanzu wanda da bakin shi ahadari ne ya rike musulunci da izinin shi guda biyu yake yin sallah zai ga yashi wani wanda ya gama qur'ani ya rubuta ya ya ya ya yi shi imani eh yana shi ne ce shi wancan zamanin a wajen alqur'ani suke toye harfan alqur'ani amma dai suke kiyaye dokokin shi mu kuma zamanin mu muke kiyaye muke kiyaye harfan alkur'ani ban mu kiyaye dokokin shi mafi yawan duk wani akar makalla da zaka doka yanda zai rera qur'ani yanda yana hucewa ma in yaji ka mai da kisira dan ma kai mai sai ya tsaya ci yaran ka sk a kuma dokokin alkur'ani in ka dauke shi daga sama ka tsaya ya ci yaran mu gane mu gane eh duk yanzu daga kai bata karama na alkur'ani yaro karami zai zai ce nan ka zai to a dokoki ba in ka share dokokin wa zai wa magana wani share dokokin ma zama to ya zama gari ba a sama an share wani dokokin tun da ai shi ne musulunci share dokokin alkur'ani ai kur'ani ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza sadar da zumunci kyauta kirki girman uwaye girman kaza duk shi ne ai shi dokokin alkur'ani to sai ga yanzu mun yi kula da harfin ƙur'anin fiye da ne da dokokin alƙur'ani yana shi ne zamanin da nake cike yana shi da abdullahi dan mas'ud yake ne a wannan zamanin yana zamanin mun zo kuma mu zo ba eh to Allah taimaka sai ya ce
قال حدثنا موسى بن سلام أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريج عن الجريري عن أبي طفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على ظهر العرض رجلا حيا رأى نبي صلى الله عليه وسلم غيري قال وكان أبيض مليح الوجه
wannan ruwa da zama karanta ya ce mi ruwa ce wadda ta zo a baitin ta zo a ita ma ta zo a musulun kuma abu dauda ya hudu ta wannan ruwa da zama karanta ruwa ce sahihiya ya ce hadisa na muhammadu bin salam al muje masu tafi na zuwa a habar na khalid bin abdullah anwa an jurairiyu shi wannan jurairiyu tabi'i ne ana mai kiran abu mas'ud tabi'i ne ana ce mai abu mas'ud sai ce shi jurairi tabi'in nan sai ce an an abi tufail abi tufail wannan jalayi abi tufail sunan shi amir bin wasila shine ahir man mata min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama abi tufail amir bin wasila kenan amiru bin wasila shine karshen mutuwa a dukkan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mai abi tufail ko kuma amiru bin wasila malam jurairiyu tabi'i shi ya samo daga abi tufai kala ya ce kala nan dawa ce ce kala nan dawa ce ce dawa ce ce a a kala waye ce kala a a jurairiyu ko wani ne jurairiyu abu mas'ud ko abu mas'ud shi ne ce kala ya ce ultili abi tufai na cewa abi tufai ko shi wa shi jurairu ya ce wa abin tufal ko muka ce abin tufal ya sunan shi amir binu wasila ya ce ra'aitar nabi sallallahu alaihi wasallama shin kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kala na'am sai abu tufal ya ce e na ga annabi wala a alamu ala zaharil ardi rajulan ban san wani ba a bisa doron ƙasa hayyar rayayye ra'an nabiyu wanda ya ga annabi gairi in ba ni ba a yanzu kenan a lokacin da suke magana tsakankanin wa da tsakankanin jurairu da abu tufail ko da shi juraimanin jurairu abu mas'ud ya tambayi abu tufail ya ce mai ra'aitar nabi shin ka ga annabi ƙala na'am ya ce e na ga annabi kuma sai abu tufail ya ƙara magana ce wala a alamu ban san ba ala zahar al'aradi a bisa doron ƙasan nan rajulan wani namiji hayya yana rayu ra'an nabiyu ya ga annabi gairi in ba ni ba kala sai tufail ya ce shi sahaban kana abiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fari ne mai farin fata ne mali halwajahi mali hasan alwajahi kenan mai kyawun fuska hadana shi ne sifar zalai annabi yace ya kasance abiyar fari ne mali halwajahi mai kyawun fuska farin annabi ba fari ba irin na kamar kwari wanda yake gamuwa da ja shi ne farin annabi ba irin fari ba na tas wannan na farin ƙasa na kamar rere farin ƙasa ba wani ne ba tas haka to shi wani annabi kwari ne wanda yake gamuwa ya sa ja kenan shi ne ce mai nan kanal abiyad annabi ya kasance kwari ne mali halwaje mai kyawan fuska kenan mai kyawan fuska wanda daga ka gan shi ka san yana da kyawan fuska muka ce wani hadisi ya zo yana a musulun a ruwayar musulun ainihin cai ra'aita na bibo a ruwayar musulun sai ce kultulahu na ce mai kenan shi abu shirairu ya ce kultulahu na cewa abu tufai a ra'aitar rasul shin ka ga annabi kala na'am sai abu tufai ya ce e na ga annabi sai kala mai bayani ce kana abiyad annabi ya kasance mai farin fata ne mani halwajahi mai kyawun fuska ƙalƙashin wannan imam muslim sai zo sai bayani sai ce mata abu tufaili sanatin mi'a abu tufaili ya mutu shekara ta ɗari bayan hijira wa kana ahir man mata min ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance shine ƙarshen wanda ya mutu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu tufail ya sunan shi amir bin wasallam imamu muslim ya ce wa kana akiru man mata min ashabar rasul shi abu tufel wannan amir bin wasila shine karshen wanda ya mutu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata shekara shekara ta 100 hijira kuma wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin sahabbai sai ya ce musu bayan shekara 100 babu ɗaya daga cikin kuna mun gane mu'jiza annabi shekaru annabi a cikin sabai sai ce musu bi bayan bayan shekara ɗari babu ɗaya daga cikin
kenan sahabai yake ce musu bayan shekara ɗari babu ɗaya daga cikin wanda suka gani kamar yake ne kenan sai a ga shi wannan abu tufai a shekara ta ɗarin da hijira ko bai bar duniya da su shi ne ahiru man mata min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama abu tufai amir bin wasila mun gane kenan shi ne nan kenan yake cewa la a'lamu ala zahar al'ad rajulun ban san wani ba a bisa doron ƙasa hayyan wanda yana raye da yanzu ra'an nabiyu ya ga annabi gairi in ba ni ba to na goma da shi ne cika
وعن أبي يزيد بن بن هارون عن الجريري shi ne ne قال كنت أنا وأبو طفيل نطوف بالبيت قال أبو طفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قلت ورأيته قال نعم قلت كيف كيف كان قال كان أبيض مليحا مقصدا kenan kaga nan ma ce muka ce wannan ruwa ta zo ina muslim muslim ya hudo ta fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama haka abu dauda ma ya hudo ta daga yazid bin harun daga jurairiyu jurairiyu shine muka ce ya sunan shi abu mas'ud qala jurairiyu yace kuntu na kasance anani wa abu tufail ina tare da abu tufail jumala jurairiyu yace na kasance ina tare da wa kuntu ana wa abu tufail na kasance ni da ni da abu tufail wane ne abu tufail amir binu wasila sai ce na dufu bilbaiti muna yin dawafi ga ɗakin allah malar jurari shi ta biyi ne ya ce na kasance ni da tufail muna dawafi a ɗakin allah ƙala abu tufail sai abu tufail ya ce shi amir bin wasila sai ya ce ma baƙiya ahadun babu mutum ɗaya da ya sora ra'an nabi wanda ya ga annabi ido da ido gairi in ba ne ba ƙultu sai na ce ƙultu nan tawa ce ta jure ne ko Eh, ƙultu sai na ce wara aita hu ka gan shi kai ai ka ji daɗi ka ga wanda ya ga annabi shi ne ce ƙultu sai ce wara aita hu ka ga annabi ƙala na mutu ni na ga annabi ƙultu sai jurari ya ce kai fa kana ya annabi yake ba ni siffar shi ƙala sai annabi sai jurari ya sai tufel ya ce kana abiyan annabi ya kasance mai farin fata ne malihan mai kyawan huska malih muka ce hassan da waje mai kyawan huska muksidan matsakaici kenan na ji cewa matsakaici imamun nawawi da ya zo sharhu sayyid muslim da zai fasa tauna hadisin sai ma fasara muksidan sai kin haka ce mutum muksidan matsakaici ne kenan yana nihimi shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ba shi ba shi ba zamani ba kenan aka ce wani muksila ne kenan shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ba mai jiki ba shi ba ramamme ba kenan sufa ne ko mai kyawun huska kenan baka ce ba dogo ne baka ce kuma katan nan kenan muksilan kenan wanda ba dogo ba ba gajere ba ba eh amma dai ai ba ka tabi shi dai yana tsaye kai na ba kenan ba tsasu ba haka in aka ce muku sanin kenan ba ai ba ka ga mutum ba mai shiki haka yanzu wanda yake mai shiki ai ba an ce ba muqsidan kenan muqsidan kenan zaka fasarta matsakaici kenan annabi shi a komin shi matsakaici ne kenan a siffar shi ta tsaho da jiki da me shi matsakaici ne mulihan ko me kyawun fuska ne ga wani ruwa ya ce kuma zaka ganshi in ka ganshi kamar kaga wata ne ranar badar to sai ci kenan wanda wanda su yi doka wannan babban da su ne doka ahir manar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu daga sahabbai shine amir bin wasila ko wanda ake mai suna abu tufe daga cikin siffa annabi kuma ya kasance annabi mai kyawun fuska ne kuma matsakaici ne sai ce قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن عبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدى الصالح والصمت الحدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد, والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة karanta na kasa ma وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زحير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من سبعين جزءا من النبوة kenan ka koma tarjama babi dama muna karanta akan hadayi ne wa samtul hasan muka ce me hadayi wa samtul hasan shine zaben hanyar rayuwa da salon mutane ke kenan mutum tunda ai yanzu da ya kama ruwa ta farko sai nuna ma ƙarshen duniya ga halin da zai kasance ko to sai kenan ƙarshen duniya zai kasance masu wa'azi sun yi yawa ko amma dai can masu wa'azi kaɗan ne me yasa a farkon zamani masu wa'azi suke kaɗan saboda kowa na aiki da addini na kuma me yasa masu wa'azi suke yawa saboda muna karanta alkur'ani ne ba mu aiki da dokokin shi kenan dan wannan baban nan yana karantar da mu hadayi kenan a wannan abin in ka zo sai ka ɗauki ka zaɓi hanyar rayuwa da salon mutane kirki kenan wannan zamanin sai ka bi salon mutanen kirki me ka bi salon mutanen kirki ka ga magabata yaya suka yi sai ka bi wannan hanyar yanga wani buhari kama wani baban ya ce hadayi kenan shi ne zaben hanyar rayuwa wasamtul hasani da salon mutanen kirki da abinda mutanen kirki suke yi magabata ka bi su kenan na sai ne siffanta ma annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisin na gaba na ruwa ta 791 yace hadasana farwa ko kala hadasana wane abi da bin humayd ko an kabus an abihi an bin abbas kenan daga abdullahi dan abbas an nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ruwaya ce ta ma sahihiya hasan al-isnad baitin ta zo anan muwaddan imam malik ya hudo ta abu dauda cikin ashabu sunan ya hudo ta ashabul masanid ahmad ya hudo ta kenan shi na abdullahi dan abdullahi dan abbas yace kala annabi sallallahu alaihi wasallama yace na farko me al-hadai salih bin hanyar rayuwa ta kware alhadai da muka ce alhadai mai damun a tsarika ko alhadai sale bin hanyar rayuwa ta kware ko ko bin hanyar rayuwa ta kirki da mai kuma wasamtu sale da bin salon salau na kware kenan ka bi salon magabata na kware ka bi salon mutanen kirki shine samtu sale bin salon mutanen kirki na kware sai komi wal iktisadu da me da bin abu tsakatsakiya kenan bin rayuwa tsakatsakiya rayuwa ka zama to kada bin ta tsakatsakiya ya ne bin rayuwa tsakatsakiya yanzu misali ina da ƙarfin a unguwa in sayi mota wanda kowa bai iya sayan ta ba amma da sai sai sai in kare ido in sayi tsakatsakiya da in hau amma da yadda zai ba arina na ko bai kwamur ba amma da in kai masa ulman halamar zinatin lahi ko ka iya sai wannan kenan na iya sa kaya na alfahari na ƙarshe ina da kuɗin da yau kwamfulan da na sa yau gobe in sake in yi wata guda ina sauya kaya wanda na sa shi sai banda ƙara sa shi ina da ƙarfin wannan ina da kuɗin da zai kuma kuɗi na halak wanda zai wannan amma duk da wani sai sai ki sai rayuwa tsaka tsakiya kenan shine annabi ya ce wal iktisad da bin rayuwa tsakatsakiya kenan duk al'amura ka bar shi tsakakabin shi tsakatsakiya kana da karkin yin abin amma da sai gauri zai ka nan da ba a kare da ita tun da yanzu ka yi da kan tuwa kan kashe da wani tuwa ma bai tuwa wani tuwa ma bai tuwa wani a gida bai da kilo guda kai kuma ka zo kana hawa unguwa da mota biliyon ɗari kana sa gawa saboda allah ai ba kai ne ba ko kuma unguwa ka zo ka gina gidan wanda duk garin ba mai shi don kawai ka shiga a doke ka kwanar da kai ka in kai wannan halaka ne ba kai ne ba amma dai falala da ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai iktisad ka rika bin rayu al'amura tsaka tsakiya kenai zana wannan abubuwan yace juz'un wani yanki ne min hamsatu wa 20 juz'an daga cikin yanki 25 na daga annabci kenan wanda zakka ga yana bin mi hanyar rayuwa ta kware kenan kana bin hanyar rayuwa ka ta kware duk abin da zaka abu ne kake yi na kware wasamtu salih kuma kana bin salam mutanen kirki kenan duk abin da zaka yi kana koyi da mutanen kirki wa annabi annabi ya annabi kaza ya annabi kaza kenan mu yanzu ai a rayuwar mu mafi yawan mutane sai ga suna bin salon wani mawaki ko salon wani kaza ko salon wani kaza kenan kaga baka bi salon mutane kirki ba wani wani mawaki ya sa wata riga sai ta zama tomar da musata wani mawaki yayi wani aski ta zama tomar din mu wani kafiri can ba mu san shi ba yayi wani abubuwa ko har tafiya ma yayi sai mai da tomar din mu kenan kaga muna bin salan salan mutanen banza to shi kuma yake so shi samtu kuma shine bin salan mutanen kirki kenan duk abin da zaka yi salan yanda annabi yayi ko kuma yanda magabata wanda suka zo baya annabi suka yi kenan shi sai ce kuma wal iktisad da kuma tsaka tsakiyar rayuwa tsakaita rayuwarka kenan abu koda ka yi karin shi sai kai tsaka tsakiya yanda kakkai abin da zai sanya ma girman kai kenan in ka samu wannan siffa guda uku sai ce wani yanki ne daga cikin yanki 25 na daga annabci na farko mene ne hadin salibi zama ce bin hanyar rayuwa ta kwarai wasamtuha bin salan mutanen kirki ko kuma kwaikwaye magabata kwaikwaye magabata na uku kuma tsakaita ko kuma bin al'amura a tsakatsakiya yawwa kenan kai wannan juzu'un yanki ne daga yanki 25 na daga cikin annabci na kasa ma irin shi ne sai shi ma nan daga abdullahi dan abbas ko abdullahi dan abbas ya ce mi innal hadai salih to mu ji innal hadai salih me zama ce bin innal hadai salih bin hanyar rayuwa ta kwarai wasamti salih da kuma bin salam magabata na kwarai bin hanyar rayuwa ta kwarai da bin samti salih bin salam magabata na kwarai me salo in ce muna bin salon wani kenan muna koyi da wani kenan sam misali bin salon magabata na kwarai ko kuma kwaikwayon magabata na kwarai wal iktisad da da tsakaitawa a rayuwa juz'un yanki ne min 70 juz'an daga cikin yanki 70 na daga annabci ruwa ta sama 25 nan kuma nan ko nawa 70 mun ce wannan hadisi ya zo a moda ko a cikin wadabacin wannan ya kara sai ce wata'udatu wal izharul muru'a wal hasanul hay'a haka ce ata'udatu fil umur shine bin tsanaki cikin al'amura kin yin garaje duk abin da zaka yi shi cikin tsanaki ba garaje ba gaugawa kai shi duk al'amuranka ya kasance ba garaje kana ba abu a hankali baka da gaugawa shi ko izharul muru'a da bayyana mutunci wanda daga an daga ka a gari an ce ai kai wani mai mutunci kenan mutum ya zamanto yana bayyana mutunci kenan daga an daga shi ai da wanda daga an daga shi za a ce kai wani shamai laya ba yi da mutunci fa wani wa daga an daga shi za a ce wani a wani mai mutunci ne kenan shi ne izahar muru'a mutum ya rika bayyana mutunci wa hasanil hai'a da kyawun kamannu kenan ka rika shiga kamannu ta kwarai wannan guda biyar din a wacce ruwa sai ya ce yanki ne daga cikin yanki saba'in na daga annabci sunawa a biyar ga ruwa mawaɗa muku da ko na warko mene ne hadai sale ma wani hadai sale bin hanya bin hanyar rayuwa ta kware a samta salifa bin salam magabata ko kuma kwaikwayon magabata iktisad takaitawa cikin al'amura abin kayi kare shi ko gama cikin abokanka uwa da ya kuba yi wa na kaza ka iya hau mota miliyon ashirin sai ka takaita sai ka tsayi dai ga kanan dai yadda dai ta huta ka ki baka ba a rena ka bane amma dai ayyahi da ka tsayi kai ne karshe da ka rika neman kullum kai ne popularity kai ne karshe kenan ita rayuwa in kai wannan halakin ka ne ba laifi ne ba amma dai falala annabi yace kai ne falala ka rika takaitawa cikin al'amura kaka zo gari ka gina gida wanda duka garin ba gidan kamar ka inda halaki ka ne kai kul man harama zinatul lahi ko to amma ni da wanda wani alheri wani alheri ka takaita kai ba takaita mota ka takaita sai gomi wanda ma kara ta uda shine tsanaki ko me tsanaki bi a sanu kin garaje izharul muru'a bayyana mutunci daga an daga ka cewa ne mutunci ne hasanul hay'a kyawu kyawun shiga daga an gaga kyawun shiga gare ka shiga ta kamala kenan in kana wannan guda biyar din shine ce yanki ne daga cikin yanki 70 na daga annabi to buhari ya kama wannan hadisin ne dukkan wai sakamakon karshen zamani ne fasarar karshen zamani ne dima shine sai kama wannan hadisin kenan yace in an zo wannan zamanin kenan ka sifantu da wannan zamanin ai a ruwaye wacce da ya ce a ƙarshen da ya ce wa sahabin farko ruwa da makaranta a yi ce wa ya ce wa shi abdullahi dan abbas ko ya ce wa tabi'in mi kana cikin kana cikin wani zamani ko hadisi na farko qalilu uku masu kana cikin wani zamani ko jaka kasiru fuqaha masu ganewa diyawa qalilu khutaba masu masu wa'azi kaɗan. dalilin masu ganewa da yawa shi yasa suka ce wancan zamanin in an zo hudu ba sai a yi ta mai gajera sai a ja sallar sai ta zama to doguwa sai ablaɗa ba sai ce kuma wani zamani zai zo shi kuma shi wani zamani na harko wanda masu masu fahimtar da yawa masu wa'azi kaɗan sai ce kuma suna su zuwa ta zamanin suna kiyaye harfan alkur'ani kai suna toyi harfan alkur'ani ya nisa kan suna toyi harfan alkur'ani kenan bakagen alkur'ani ma da tajawidi babu haka sai karanta alkur'ani mun gane su wancan zamanin muriya da karatu wadda hadisi na warko mu zo miya halin sun zamani na warko zamani biyu ne mu karanta su kwana sai muriya wai buhari abin da kisan mu gane da ya kama zamanin ne ya kama wani hadisin zamani da zai zo wanda abdullahi da masu wani ya kama zamanin da zai zo kuma sai ya kama wani hadisin ke ne ce ba in wannan zamanin ya zo to kai ka rike wani abubuwa ai zamani ne da gyama zamani bi to kai je zamani na farko ne zamani na farko masu gane addini da su yawa baccin masu gane addini da su yawa masu wa'azi 'yan kaɗan kuma ana kiyaye dokokin alkur'ani alkur'ani duk duka shi kiyayewa yake amma dai ana toye harfan shi kenan babu basu ba ta jawidi babu kaza kaza wajen karanta alkur'ani ana toye harfan shi mun gane kenan su wani zamanin muje su waye jawa masu gane addini diyawa jeka masu hudu ba kaɗan masu tambaya ma 'yan kaɗan masu badawa da yawa ana kiyaye dokokin alkur'ani fiye da kiyaye harfan shi kenan zaka wani izi bigare amma dai zai aikin da aka ramu kallahu namu ne yanzu bai yi ba kenan su sun kiyaye dokokin alkur'ani fiye da ne fiye da harfan shi sai ce kuma wasaya ce ala nasi zamanin kuma wani zamani zai zuwa mutane mun kare wani zamani na farko shi ko zamani inji abla ya ce wanda zai zuwa mutane wanda shi ne yanzu muke tsindin ya ne ki ƙalilu fuka masu ganewai kaɗan ne kasirin kuɗa ba masu wa'azin ta inda ka je wasa buka ina ne ta inda ka wuce wa'azi ake masu kuma je ka sallah suna tsawaita hudu ba kenan hudu ba awa ɗaya za a yi ana yinta amma da sallar sai a yi ta gajeruwa saboda nisa ake wannan saboda ba a kiyaye dokokin kenan sai ya ce a kuma wani zamanin na biyu wajen alkur'ani ya ne ake wajen alkur'ani